أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don shi gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abinda za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abinda za mu saurara muna cikin kitabul istisqa'i littafin da ke magana akan hukuncin istisqa'i neman shayar da fari to muna cikin wannan littafi kenan don haka za mu tashi sabon babi babu wanda ke karkashin watan istisqai to
باب الاستسقاء في خطبة باب الاستسقاء في الجمعة غير مستقبل القبلة خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة wannan babu yana magana akan yin istisqa'i a cikin hudubar juma'a yin istisqa'i a cikin kutubar juma'a ghayra mustaqbilil qiblati halin kasancewa shi shi imamin ko khadibin ba yana mai fuskanta alqibla ba hali ne wannan ghayra mustaqbilil qiblati ay hala kaunil imami aw al khadibi ghayra mustaqbilil qibla ba yana mai fuskanta alqibla ba ya ba alqibla baya domin yana kuduba zai ba alƙibla baya ya fuskanci inda yake makudu ba kaga yanzu zai yi istisqa'i ba yana mai fuskanta alƙibla ba kamar yadda aka sani can a abin nan a jubana masallacin idi can inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fita sai ya fuskanci alƙibla sai ya fuskanci alƙibla sannan yayi wannan addu'a ta istisqa'i Allahumma ina da sauransu to yanzu za a yi addu'ar a cikin kudu ba ba tare da an huskanci alƙibla ba wannan shi ne abinda zai karanta
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نهى دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقلعت السبل ودعوا الله يغيث له فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اللهم اجثنا اللهم اجثنا اللهم اجثنا قال انس ولا والله ما نرى في السماء من صهاب ولا قضعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فدلأت من ورائه صحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم
توسطت السماء سماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يغلب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقلعت السبل فدعوا الله يمسكها, يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والزراف وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فعقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول فقال ما أدري
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قضعة وما بيننا وبين سلء من بيت ولا دار قال فقلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسلت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول فقال ما أدري وانا الحديث وتيبة بن سعيد يا زنتدم إن أنتنا وانا حديث يا قباتا يا قباتا وانا حديث يا قباتا يا قباتا hanyoyin shi ne da kuma tarjamar ta bambanta can kaga ya kawo shi a cikin babul istisqa fil masjid al jami' babul istisqa fil masjid al jami' ya kawo shi to anan sai ya kawo shi ta kan Muhammad ibn Salam al Bukhari al Baykandi shi kuma ta kan Abu Damra shi kuma ta kan Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir shi kuma ta kan anas ibn malik ku kaji wancan isnadi muhammad ibn salam al-albaykandi abu damra sharif ibn abdullahi anas ibn malik kaji mutum hudu to shi ma wannan mutum hudun ne to amma akwai bambanci tsakanin wancan isnadi da wancan tarjama ta bambanta wancan kitabul istisqa fil masjidil jami'i fil masjidil jami'i kaga sannan kuma ga babul istisqa fi qudbati al-jum'ati ghayra mustaqbil al-qibla kaga tarjuma ta sha bamban to haka ma rijalun sun sha bamban kaga wannan shi kuma kan Qutayba ibn Sa'id Isma'il ibn Ja'far sannan Sharik ibn Abdullah ibn Abi Namir sannan Anas ibn Malik kaji shi ma mutum hudu ne amma suna da bambanci waɗannan ba su ne rincin ba wancan muhammadu bin salafin albaikandi abu damra shi ne alsunnu iyalin shi ne abu damra shi kuma ya karɓa ta kai sharikun abdullahi ibn abinamin sannan shi kuma ya karɓa ta kai alsunnu maliki wannan kuma kutai batun sa'idin kutai batun sa'idin ya karɓa ta kan isma'il bin ja'far isma'il bin ja'far ya karɓa ta kan sharikun abdullahi ibn abi namiri shi kuma ya karɓa ta kan anas ibn malik sannan can ma zai sake kawo irin shi shi ma ta kan musaddad ibn musarhad da kuma dai wasu daga cikin su to قال حدثنا اسماعيل بن جعفر يجي اسماعيل بن جعفر يا من تندم عن انس بن عن شريك يا كربو دغ شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك يا كربو دغ انس بن مالك ان رجلا دخل المسجد yace tabbas wani mutum ya shigo masallaci yau ma juma'atin ranar wata juma'a daga juma'o'i wata juma'a daga juma'o'i min babin kana nahwa darul qada'i ta kofa wanda take kusa ga wurin da ake ce ma darul qada'i kaga can kuma ya ce min babin kana nahwa ko wijahal minbari wanda ke saiti da mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda ke saiti da mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma yake min babin ka na badarin qada'i wa rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqum alhali a lokacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana kurba mutumin ne ya shigo fastaqbala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qa'iman thumma qala sai saiti da annabi sallallahu ta'ala wasallam ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam fuska suna kallon fuska annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qa'iman yana tsaye thumma qala sai ya ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halakatil amwal dukiyoyi sun halaka dukiyoyi a laraba dabbobi ke don ba su da babbar dukiya kamar dabbobi su arzikinsu yawanci dukiyarsu ta bisa ce ce za ka sai ka ji ana ce khairun min humurin ni'a khairun min humurin ni'a saboda ba su da dukiya da ta kai wannan to sai a misalta musu da ita yin kaza khairun shine mafifici daga jajayen raƙumma ko cikin dabbobin abin da ya fi tsada ya fi tsada babu kamar watan jajayen raƙuma saboda raƙumi guda raƙumi guda a wancan lokacin in an dace da mai alfarma wanda ke da wasu darajoji daban to sai ka ji ana maganar miliyan goma raƙumi guda raƙumi guda dibi taguwan nan da sai na umaru ya ce in an yi abin nan ɗinta an yi kiyasinta sai ta fi miliyan goma wadda ya yi niyyar zai yi hada da ita sai yana ganin kamar ta so ta yi tsada an taya ta wajen kusan miliyan goma sai ce maza Allah sallallahu alaihi ya rasulullah in an sai da ita ana iya sayan irin ta da yawa maza Allah shi ita da za a yanka ko za a sai irin ta da yawa ita da za a yanka kaga kaga su ga lokacin a ce jib jib ba su ne mai mai motoci alfarma ba na yanzu to su manyan jibjib ɗinsu raƙumma iya na alfarma kuma tun da akwai gudan da lokacin da yanzu sai sai jibɗi to shi ne sai suka ce halakatil amwalu to waɗannan dukiyoyi sun halaka wan kada ake subulu tafarku sun yanke kaga dai kamar yadda ya maimaitu bayanin tafarku sun yanke an ba shi ma'ana guda biyu cewa tafarku sun yanke hali biyu ne tafarku sun yanke lokacin fari daban tafarku sun yanke lokacin tsananin ruwa kuma daban to menene ma'anar tafarku sun yanke in qatatu subulu aka ce yana da ma'ana biyu ma'anar shi ta farko saboda rashin abincin da dabbobi za su ci yanzu ma babu zurga zurga akan hanya in qatatu subul za ka zo ka diba ga ba zurga zurga kamar yanzu a ce ba fetur ina zurga zurga ba zurga-zurga don ba ruwan gudu to haka abincin da dabbobi ke ci su ji ƙarfi su yi kai da komo a ɗora musu kaya su tafi can su ɗauko su dawo nan to in ka zo ta farkon in tsaba a tusubur hanyoyi sun yanke saboda ba ma'ana zirga-zirga ta yanke shine ma'anar in tsaba a tusubur shine ma'ana saboda rashin abincin da dabbobin za su ci suna cikin raunin da ba su iya kai da komo in kafa ta su buke za ka in ka zo sai ga hanyoyi warware babu dabbobin ba su kai da komo na sannan kuma in kafa ta su su ma kansu masu hidimomin saboda rashin abinci da rashin sukuni kowa samu riya zauna za ka babu zurga-zurga in kuma lokacin da ruwa ya zo shi kuma gashi nan za a yi wan ƙasa subul shi kuma ruwan sun yi yawa suna yanke hanya suna zaizaye ta kamar da irin erosion din ne yake yanke hanya sai ya ga hanya an dace ba saduwa saboda ruwa ya yi ruwa ya yanke titi ga irin lokacin da muke da titi su kuma lokacin ba su da titin zai yanke hanyar sai ya zan babu sadarwa in ƙasa ta subul kenan shi ne ce in kafa ta sun fadullah yugi suna ka roƙi Allah ya rasulullah yugi suna ya agaje mu kamar yadda aka ce wancan wasu daga malamai sun ce yugi suna ba min gaisi bane ba da girgije bane ya ba mu ruwa a yugi suna daga igasa ne ya taimake mu ya agaje mu wasu kuma suka ce duk zai iya yiwa ne don yana ba da ma'ana biyu gafa da kuma agafa gafa da agafa yana ba da ma'anar ruwa da girgije ne da haka zai zama ya giso na ko yu giso na gasa sai zama ya giso a gasa shi kuma sai zama yu giso duk daga gaiso ne duk zai zama daga gaiso ne فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يديه ثم قال سيما ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعوك كهنا ينسى قدام ويشي اللهم أجبنا اللهم أجبنا اللهم أجبنا الله كأجيب الله كأجيب الله كأجيب قال أنس سي أنس يشي ولا والله ما رأينا في السماء من سحاب ولا قزعة يشي والله لوكسين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكي أدعو النار باب ونجرجي kai wala ƙaza'atin ko ma wani irin yankin girgijen nan mai ɗan fele-fele mai siriri haka mara kauri za a ga ɗan yake haka yana yi yana ɗan bajewa haka to ko shi wannan girgijen mara kauri babu wannan girgije mai kauri wanda ya dunkule ko shi babu wa ma baina na baina sal'in min baitin wala dari babu wani gida tsakaninmu da tsakanin dutsen sal'u ko ɗaki ko gida babu shi tsakaninmu قال سيتي فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس nan take ba da wani ɓata lokaci ba sai gashi sahabatun wata irin gigimiya mislar tursi da kasan dunkule da kasan garkuwa ɗala a ce ga ta kullo min wara ibi ta bayan dutsen da nasalu falon ma ta wasu sama'a lokacin da ta kai tsakiyar sama ta tsakiyanci sama توسطت السماء تتأكين السماء أي بلغت وسط السماء كنا تاكي أكيد سما سأكيد توسطت السماء تارب سما بيو تا أكيد تد سما تا تا تا دي دي تا تي أكيد سما انتشرت سي تبجي سي تواجه في قريب جنة سي تواجه ثم أمطر سي تلك أبوه الدروع فلا والله ما رأينا الشمس ستا anas ibn malik ya ce wallahi ba mu ga rana ba har kwana shidda har kwana shidda ba mu ga rana ba ta kullu ba sun da kalar rajulun min zalikal babu fil juma'ati sai wani mutum ya fito ya shigo min zalikal babu daga wannan kofar daidai da aka shigo ran nan wannan kofar sai wani mutum don haka suka ce sun da kalar rajulun sai wasu suka ce ai gashi nan karara wancan mutumin na ran nan ba shi bane na yau na yau ba shi bane na ran saboda an ce sun madakala rajulun sannan wani mutum ya shigo su ko ka'idar larabci watan in an san abu to in za ka yi magana kan shi ka nuna an san shi eh sai ka ce ja a rajulun wani mutum ya taho yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza sun ma'adar rajul sannan mutumin nan sai ya dawo ka san kai magana shi can eh farsalna ila fir'auna rasula fa asafir aunur rasula fa sallahu ahadan wabila mun aika wani manzo saboda farkon magana shi ce ba a san shi ba sai aka kawo shi na kira wani manzo to amma tun da an san shi an yi magana kan shi yanzu in za a sake kawo shi to a matsayin an san shi yake duk wanda za a yi magana da su sun san shi kace fa asafir aunur rasula sai fir'auna ya saɓi manzon nan da aka aiko mishi wanda aka ce fasan na ila fir'auna rasula to ba a yi haka ba ta fi sun da kala rajulun sannan sai wani mutum ya shigo min zalika zabi daga wannan kofa fil juma'ati a ran juma'a dai wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana khutba fastaqbalu qa'iman sai fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ya manzo Allah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka wan qata'atis subul tafarku sun yanke fadullah kuma shi kan shi daga cikin ma'anonin shi in qata'atis subul na lokacin ruwa watan ruwan ba su barin sukuni kowa na cikin gida ya ya ya shi gida ya kulle ya rufe dan haka babu zirga zirga saboda me saboda ruwa don haka in ka tawo hanyoyi za ka ga ba komai ko da ba yankewa suka yi suka zaizayin ba to rashin zirga-zirgan mutane da ababen hawa ma in kafa ta subulu ne na ma'ana ko kuma a'a yanke wadda ta ma'ana saboda ƙarfin ruwa ya sa ko ina sun cika har suna yanke hanyoyi ina kafa ta subulu fadullah yumsikha anna ka roƙan mana Allah ya ɗaukake mana ruwan nan farfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai nan take sai manzo Allah ya daga hannayensa sun maƙale shi Allahumma hawalaina ya ubangiji hawalaina gefe gefen mu dai wala alaina kaga ba a ci aban ruwan ba a gefe gefen mu dai wala alaina ba akan mu ba nan Madina اللهم على الآكام توكاجي حوالينا إن بيانش اللهم يا أبنجي على الآكام كم أكم أونك والزراب دفل اللندوات وبطون الأودية لتكين رابك ومنابت الشجر دكما واتم مفققا نشيني مدئرا ننت إتاجي قال سي أنس يتي فأقلعت take hadarin nan sai can sai kame akala wakila arzub la ima'i wa ya sama waqli wa ghida al ma wa qudi al amr wastawa ala al judi to shi nan akala sai sama ta kame gaba da zubar da ruwa akala bi ma'ana amsakat min al matar wa kharajna namshi bis sama'i ba wai yayyayyab ba a rage ruwan ƙarfinsu har su kuma ana yayyayyab ko ɗigo guda da maza Allah ya ɗaga hannu ya addu'an nan ko ɗigo guda bai sake ɗigo na ruwa wa kharajna namshi bis sama'i kaga yadda zuwan yadda saukar ruwan na mu'jiza daukewar na mu'jiza saukar ruwan da ban mamaki daukewar ruwan da ban mamaki وخرجنا نمشي في السماء sai muka fita muna tafiya fi shamsi a cikin rana fi shamsi a cikin rana da babu rana ma ra'ayin shamsa sitta ba mu ga rana ba an kwana shida amma yanzu yanzu mazala na daga hannu ruwan ya dauke kuma rana ta bayyana qala sharikun sai sharikun abdullahi ibn abi namir yace sa'altu an sabna malik na tambaya an sabna malik abu ar-rajul al-awwal wannan namijin da ya zo yanzu ya kai ƙarar ruwa sun yi ɓanna shi al'awwalu na farkon nan da ya zo ya ce fari ya yawa faƙala a nasu ya ce ma a diri ban yi sani ba ma'ana saboda ta watan ɗauko hankali na girman mu'jizar ta isa ɗauki hankali don haka ba ma ta tantance wane ne mai tambaya ake ba wane ne ya tambaya ba ta shi ake ba a girman abin da ya faru da mamaki ya ishi kowa to an dai ga wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi can baya ta kan wannan isnadu da da aka ambata shine muhammad bin salam al-baykandi da abu damra da sharif bin abdullahi da anas bin malik wannan kuma kutaibu bin sa'idin isma'il bin ja'far shariku anas bin malik to amma saboda tarjama ta bambanta kuma isnadodin sun bambanta ma'ana isnadodin sun bambanta babul istisqai alal minbari wannan babi kenan na istisqai akan minbari in an lura wannan kusan tarjamomin sai dai dan nuna yalwar riwaya kawai amma tarjamomin ba wai akwai bukatar su bane hadisan da suka gabata duk abin da zai kawo a wagga tarjamar to hadisan ba su yi bayani hadisan ba su yi bayani domin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye akan minbari sai ga wani mutum ya taho ya fuskance shi ka kaga an wadatu gabarin cewa babul istisqa alal minbari hadisan ba sun tabbatar da alal minbari akai to amma yanzu zai kawo shi istiqlalan dan mi don riwaya ta bambanta riwaya ta bambanta ma'ana isnadi ya bambanta za mu ji shi kuma wannan isnadin shi ya sha bamban da nau'in can to
حدثنا مسدد قال حدثنا ابو اوانه عن قتاده عن انس بن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله اهدى المطر فدقوا الله ان يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعو الله أن يصرفه عنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا قال لقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا يمكرون ولا يمكر أهل المدينة
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة كمينة عوانة أبو عوانة يا شينا عوانة منا زي شي كما عوانة كما عوانة شي في زمان مشهور عن قتادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أحب المطر فادعوا الله أن يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعو الله أن يصرفه عنا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم حوالينا ولا علينا قال فلقد رأيت الصحابة يتقطأ يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة wannan hadisi musaddad ibn musarhad ya zantar da mu shi kuma yace qala haddathana abu awana yace abu awana ya zantar da mu an qatada ya karbo daga qatada an anas shi kuma karbo daga anas bin malik kaga babanci wannan kenan shi kuma shi kuma wannan isnadin musaddad ibn musarhad abu awana qatada anas bin malik ta ko shariku babu amma wa'ancan riwayoyi guda biyu akwai shariku shariku abdullah wancan na Muhammad bin Ismail Muhammadu Muhammad bin Salam al-Baykandi Abu Zamra Shariku Anas sannan akwai mutum da Sa'idin akwai mutum da Sa'idin Ismail bin Ja'far da Shariku da Anas to kaji shi kuma to wannan ko ko kuma watan sharikun babu musaddad ibn musarhad yace haddathana abu awana abu awana ya zanta da an anasin daga anas ibn malik qala ce bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hudu muna nan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana khutba yawmal juma'a ranar juma'a idh jaa rajulun fa qala nan take sai wani mutum ya taho fa qala yace ya rasulullah ya manzo Allah ka haɗal makaru ruwan sama fa ya yanke bai sauka ana cikin fari ana cikin fari ruwan sama ya yanke ba sauka fadkullah an yasqiyana roƙan mana Allah shajam fada'a take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi addu'a fa muqirna akai mana ruwan sama kama kidna an nasila ila manazilina kuma ruwan da ake ce ma ruwa ko sosai dan da kyar kamar ba za mu iya kaiwa gida ba saboda tsananin ruwa shine fa ma kidna ba mu kusata ba an nasila ila manazilina mu isa zuwa gidajenmu ma'ana da kyar muka isa zuwa gidajenmu فما زلنا نمطر بمغشي بأنا من الروا إلى الجمعة المقبلة الجمعة تسمع قال سيتي فقام ذلك الرجل أو غيره wannan mutumin da ya zo nan ko kuma wani sai ya tashi faƙala ya ce ya rasulullah ya manzo Allah ud'u Allah an yasrifahu anna ka roƙan mana Allah ya juyar da ruwan nan anna ga barin mu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما قال الله صلى الله عليه وسلم إن شاء اللهم حوالينا يا أبنجي جيب جيب مدن ولا علينا بانم مدينة با قال فلقد رأيت الصحابة أنا سبن مالك يشي حقيقة والله لو كنت من الله أنا أدعو أن ناغا جيجي يتقطع ينا ينكيوا يمينا وشمالا دام دهبو ينا تيينكيوا دام دهبو يشي يمطرون ولا يمطر أهل المدينة can gefe-gefen ana musu ruwa amma nan madina ko ɗas nan madina ko ɗigo ba a yi amma can gefe-gefen gashi ana musu ruwan muna gani sai ya zama da kasan wani ikilil madina an mata ta zama kamar wani ikilil wani kambi kasan kambi ya zagaye duk gefe-gefen kambin gashi ana tarwa amma tsakiya babu ruwa to haka hadari ya ma madina kamar kambi haka kamar da zai kawo shi a wata riwaya can gaba misal al-iklili
babu du'a idza idza taqatta'at as-subul min kasrati al-matari babu man iktafa bi salati al-jum'ati wal istisqa'i
babu man iktafa bi salati al-jum'ati bil istisqa' babu wanda yake su da sallar juma'a gabanin sallar roƙon ruwa bil istisqa' a cikin istisqa'i a nan a juma'a sallar juma'a sai ta tsaya matsayin sallar roƙon ruwa sai dai aka yi addu'a an yi addu'a ta istisqa'i kamar an an fita daji din amma ba a yi ba a yi sallar istisqa'i ba sai ta juma'a aka yi sai aka wadatu da sallar juma'a gabanin salatul istisqa'i
حدثنا عبد الله بن مسلمة kaga shi ma wannan tarjama a in an lura hadisan ba sun wadata ba bukata sai an kawo ta amma saboda yalwar riwaya yana da wata riwayar da ta saba waɗancan riwayoyi don haka bari a yi mata tun daga yalwar riwaya bari a yi mata waton musamman tarjamar ta ta daban tarjamar ta ta daban za a yi su wannan hadisin bari a yi mai tarjamar shi ta daban ba sai an kawo shi karkashin waɗancan tarjamomi ba to wannan abin da ya kawo haka yalwar riwaya ce
حدثنا عبد الله بن مسلمة مم.
عن مالك مم.
عن شريك بن عبد الله مم.
عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمدرنا من الجمعة إلى الجمعة ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فدعوا الله يمسكها فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والزراج والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجاب انجاب الصوت حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها فقام صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والذراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب وأن حديث عبد الله بن مسلمة كاكشيكم وأن عبد الله بن مسلمة kaga dai riwayoyin sun sha bamban amma dai hadisin shi dai ne duk dai takan Anas ibn Malik ne kaga shi kuma wannan saboda Imam Bukhari na da hadisin ta hanyoyi da yawa don haka sai ya faɗaɗa kowace hanya sai ya bibi wata munasaba sai ya mata tarjama ana fahimtar isuwar sallar jima'a ga barin idi to bari a yi tarjama kan haka sai a kawo riwayar wani kama abdullahi bin maslama a nan a yi sannan kuma istisqa'i ana fahimtar istisqa'i akan mimbari to bari a kawo riwayar musaddad ibn musarhad ana fahimtar istisqa'i a cikin khutbatul juma'a don haka bari a kawo riwayar kutub ibn sa'id haka yi riwayoyi daban-daban وسيدي حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة يا بن تدم إنجي إمام البخاري أم مالك يا كربودك مالك أي شريك بن عبد الله يا كربودك شريك بن عبد الله أن أنس أن أنس يا كربودك أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل ونمت يازو إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتي هلكت المواشي kaga can al'amwalu in mutum bai gane amwalin da laraba ke nufi in sun ce amwalu dabbobi suke nufi to wannan riwaya sai ta bayyana a ce halakatul mawashi kaga an fito da abin karara amwalin can mawashi ne fa dukiyoyi sun halaka su ne dabbobi sun halaka mashiya jam'in shi mawashi wata qatta'atis subulu ta farko sun yayyanki fada'a annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai yi addu'a kaga na akwai ijabi dan ba a ce fadullah yumsika ya roki Allah ya rasulullah ya dauke mana ya kame mana ruwan duk eh kadara shi ake fada'a an roki annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi addu'a wa mutirna min al-jum'ah akai kai mana ruwa daga juma'a ila al-jum'ah hayya zuwa wata juma'a summa jaa faqal sannan mutumin nan ya dawo waɗanda suka ce mutumin wannan jima'a shine na ran nan waga riwaya suka dogara da ita suka ce wannan na tabbatar da mutumin ɗaya ne wanda ya taho ya ce tsanani bari ya yi yawa a yi addu'a kuma shi ne da sati ya zagayo shi ne sake dawowa shi ne sake dawowa saboda sun maja'a ba a ce sun maja'a rajulun ba kamar wancan riwayar su kuma wancan riwayar suka ce a'a in ai amfani da wancan riwayar ba a iya gane shi ne ko ba shi ba ne ثم جاء فقال سنن wannan mutumin ya taho faqala yace tahaddamatul buyut gidaje sun halaka ya rasulullah sun rushe sun rushe wa taqatta'at subul tafarku sun yayyanke wa halakatil mawashi dabbobi sun halaka fadqullaha min sikha ya rasulullahi ka roƙa mana Allah ya kana wannan ruwan fa qama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa qala yace Allahumma alal akami waz zirabi wal awdiyati wa manabati shajar ya ubangiji ai ta yin fice akan tsaunuka da fudanni wasu sirabi da falallin duwatsu wal audiyati da cikkunan rafuka wa manabiti shajar da kuma watan matsiran nan ta shajarin itace fanjabat anil madinati indiya ba sauri take sai hadar sai girgijen nan da ruwan nan ya ɗauke ƙaf indiya ba irin sanci wannan nan saurin tufafi kamar yanzu riga na jikinka sai ka yi can sai ka ɗauke ta sai ka sargahe haka lokacin da ka ɗauke ta ka sargahe babu asalinta ko gurbinta tare da kai to haka da kasan a cire riga daga jiki haka ruwan nan ya ɗauke gabarin madina haka girgijen nan ya ɗauke gabarin madina wato waɗannan abubuwa ne da in bancin ahkamu al-ahkamul fiqhiyya hukunce hukuncen fiqhu da ake fahimta ciki sannan kuma girma da darajar manzon Allah sallallahu ta'ala sallam da waɗannan hadisai na istisqa'i suke ta bayani akai girma da darajar irin kular da Allah ke ba manzon Allah sallallahu ta'ala sallam duk abin da manzon Allah yake so Allah na masa duk abin da manzon Allah yake so Allah tabaraka ta'ala yana masa باب الدعاء إذا إذا تقطعت السبل من كثرة المطر باب wannan babu yana magana kan yin addu'a idan tafarku sun yanke saboda tsananin ruwa hanyoyi sun zaizaye hanyoyi sun gaggabce to a yi addu'a saboda haka wannan suna ta sanadi haka ya zo a kaga wannan bayani akwai shi cikin hadisan gaba baya da muka wuce amma saboda yalwar riwaya shi kuma zai ka sai masu tarjama su musamman ta daban tarjama yayi mai mustaqilliya
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقلعت السبل فدعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤروا من جمعة إلى جمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكان ووجود الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الصوت حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب القوم وأن الحديث إسماعيل بن أبي أويس يا ذا تدم kaga da kuma Imam Bukhari ya karɓa wajen Isma'il ibn Abi Uwais kaga dai hanyoyin suna ta ƙarin yawa suna ta ƙarin yawa kaga wata sabo hanya ce nan ba irin ta bata gabata hanyar Isma'il ibn Abi Uwais dan uwan watan ɗaki ga Imam Malik ɗaki dan dan uwan Imam Malik ne dan uwan Imam Malik ne ya kuwa imam malik ta tafe shi kaga imam malik kawun shi ne kenan isma'il ibn abi uwaisin ba wancan kuma isma'il ibn ja'far ba shi daban a wannan daga cikin malamin bukhari isma'il isma'il ibn abi uwaisin yace haddathani malik yace kawuna imam malik ya zantar da ni shi kuma ya ji an shari'i ibn abdullahi ibn abi namir ya karbo daga shari'i ibn abdullahi ibn abi namir an anas ibn malik shi kuma shariku ya ji daga anas ibn malik kaga isnadin ya haɗe irin waccan hanyar amma kaga farko ya mun ya sha bamban amma can ya haɗe shariku ta kan anas anas ibn malik kala yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah هلكت المواشي وانقطعت السبل dabbobi sun halaka tabarku sun yayyanke ko sun wofinta fadkullah ka roƙon mana Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a fa mudiru fa mudiru min juma'atin ila juma'atin aka rinka ruwa tun daga wannan juma'a har wata juma'a فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سي وني متين يزو وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم تهدمت البيوت جد الدجيفة سوروشي وتقطعت السبل hanyoyi sun yayyanke wa halakatil mawashi dabbobi sun halaka fa qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace allahumma ala ru'usil jibal ya Ubangiji, ruwan nan aitan shi can a kawunan duwatsu, wal akami da tsaunuka, wa butunil audiyati da cikkunan rafuka, wa manabiti shajar da kuma matsiran nan ta shajarin itace, fanjabat nan take ba da wani jinkiri ba, fanjabat. Sai ta yaye anil madinati hadari da ruwan suka yaye anil madinati gabarin madina, indiya ba sau bi irin kamar ka yaye tufafi kamar ka cire tufafi kamar ka cire riga ko kuma ka yaye wani mayafi to haka yi